أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين من تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai albarka a makar shi a cikin rigar da Allah ta'ala a cikin wannan dare na juma'a ba wanda muna ashirin da nan da uku ishirin da biyar na'am muna ashirin da biyar na watan hadiyar al'afir hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da tara ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da uku miladiya inda muke ci gaba da abin littafin alfiyar sirat nabawiya al imam al-iraqi rahimahullah ta'ala a yau za mu tashi zikru istatil isra shaji na sittin da biyar yace wa ba'da amin ma'an fi dukriya bihi ila as-sama'i hatta hadiya من مكة الغراء إلى القدس على دار البراق راكبا ثم على إلى السماء معه جبريل فاستفتح الباب له يقول مجيبا قيل له من ذا معك محمد معي فرحب الملك ثم تلاقى مع الانبياء وكل واحد لدى سمائي ثم على لمستوى قد سمع طريق الأقلام بما قد وقع ثم دنا حتى رأى الإله بعينه مخاطبا شفاها أوحى له سبحانه ما أوحى فلا تسل عما جرى تسريحا وفرض الصلاة خمسين على أمته حتى لخمس نزلا والأجر خمسون كما قد كان وزاده من فضله إحسانا وصدق الصديق ذو الوفاء وكذب الكفار بالإسراء وسألوه عن صفات القدس رفعه إليه روح القدس جبريل حتى حقق الأوصاف لها له فما طاقوا له خلافا لكنهم قد كذبوا وجحدوا وأهلكوا وفي العذاب أخلصوا ولله الحمد ذكر قصة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم أظن بعدي وأظن إياكم شو بياني جميل أبن ده الشاهد بياني جميل أبن ده الشاهد إسرائي للمعراج لمن الله صلى الله عليه وسلم أظن هنا تكن من يموت زوجي ده خصائص wato darajoji waɗanda Allah ta ɗauki sarki ya keɓarci annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da suwa. Isra'i da Mi'raji. Ma'ana Isra'i shine tafiyar dare wanda Allah ta ɗauki sarki da annabi ne daga Makka ko masallacin Makka zuwa masallacin Baitul Maqdis. Shi ake kima Isra'i. Shi kuma Mi'raji shi kuma tattakawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne daga Baitul Maqdis zuwa sararin samaniya har ya wuce sama da bakwai shi ko shi ake cewa mai iraji waɗannan mujizoji ne guda biyu kuma darajoji ne manya waɗanda Allah ya keɓe annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da suwa shi ne al-Imam al-Iraqi zai yi muna bayani game da waɗannan mujizojin guda biyu yace wa ba'da amin ma'a nisfin usriya bihi ila samai usriya an yi isra'i bin nabi wato da annabi sallallahu alaihi wa usriya bihi an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wato masjidu makka shine al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa shine masallacin baitul maqdis ana ce mai al-aqsa mafi nisa saboda nisan zango da tsakani ne da makka don da makka zuwa baitul maqdis a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da niyyar wata guda ne zuwa a yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗan awowi na dare baina salati isha'i wa salati subhi yayi yayi wannan da ya tsota shi amma ya ƙara da gare da ina yayi mi'raji zuwa karni 80 wannan shine alƙasa saboda wannan nisa kuma ya tabbata a hadisi cewa tsakani ne da baitul maqdis da baitul maqdis da baitul ka'aba wato shekara arba'in an tsakanin su to an yi isra'i da shi ila sama'i zuwa ga sama a cikin wannan dare wala mi'raji kenan dan shi ya tako ya haɗa isra'i da mi'raji yake kuduriya yi ila sama'i wato kuduriya yi ila baitul maqdis ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء أي سابان جميلة أيهم إسرائيل ونلوك شيني يفعل ومن أول أكا شيء سيرة ليه الأول أي إسرائيل لأن صلى الله عليه وسلم أكسومة الربيع الأول ومن أول أكا شيء الربيع الآخر إنه ونن وطر wani kauli kuma aka ce a cikin rajab aka yi isra'i wani kauli kuma aka ce a cikin ramadana to sannan sai ce ma'ani ba da amin ma'ani shi ma mahallu khilafi a wasu sun ce qabla khuruji ila al-madina bi misal kafin a yi hijira da shekara daya amma dai abinda al-imamu al-iraqi ya min jayi suwa cewa ba da amin ma'arifi dama shi ya yi alkawari a cikin littafin kuma koyar da bayani akan cewa rajin kauli shi ke kokowa da haka abin da ya jarjaya kuwa shi ne an yi tsiraki bayan shekara guda da rabin shekara wato bayan annan tsirafin ya cika shekara kenan shekara goma sha ɗaya wato kafin hijira shekara goma sha ɗaya da annabci da nake na irin wancan ɗaure shekara ɗaya kafin wato hijira ko kuma shekara da ƴan wata to an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama da jikinsa da ruhinsa ba su ɗaya don wasu suna ganin cewa isra'i nan ya maru ne da ruhinsa kawai kamar sun ana ne amma dai kawai mafi inganci shi ne duk da sarki wa rufi sannan aka yi mai raji da shi ya ce hatta haziya an sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rahauta ma'ana ya samu wani mataki na daraja madaukakiya a gun ubangijinsa ya samu darajar keɓantuwa da ɗaukaka da zaɓi na Allah da min makkata sannan kuma an yi ittifaqi Isra'ila ya kasance daga garin Makka ne al-Gharra'i farin gari shine al-Gharra'i fara ma'ana al-mubi'atil mushrika wato gari mai haske wanda hasken da ya yaya duniya kada an yi ittifaqi cewa daga garin Makka annabi ya Isra'ila zuwa Baitul Maqdis amma an yi sabani shin garin Makka daga wani wuri wasu kace daga Shi'ib al gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke zama shi ne shi ba abin bare wani kauli aka ce a min baiti ummi hani daga ɗakin ummi hani wani kauli aka ce min al hijr daga hijr isma'il annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci a cikin hijr isma'il a cikin masjidul haram sai aka yi tsaraji da shi wato sai aka yi tsaraji da miraji da shi ila al-qudus aka yi tsaraji da shi zuwa ga baitul maqdis sannan ce alal muraki ala zaharil muraki sannan wani hanya aka ji aka tafi da shi bisa gaban buraka wato ba kasa yake buraka ba mala'ika da ya sauka yake da shi ba sai da Allah ya dauko mai wata dabba daga aljanna wanda ake ce buraka wata dabba ce cikin aljanna fara fara dabba ce ta yi jaki girma amma ba ta kai alƙalami ba sannan tana aza ƙawarta bakin ganinta duk inda idanunta ke gani sunan za ka aza zanen ta guda shi a tsawon tafiyarta da haka ka zama abinci dabba ce wanda tana da tsaurin tafiya wanda zai tayar kusan haske to jibril ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan dabba daga aljanna kuma bayan sun dawo da kuma mai shi ta aljanna ita wannan buraka ba mala'ika ta ba ba aljani ne ba ba wani dan adam ba ne amma wata dabba shi ne girma da Allah ya girmama ta yadda ta ɗauki annabi ne daga garin makka zuwa baitul maqdis da haka abin girmamawa ka al'amarin da mai girma ne da haka kwatanta darajar ta duk wanda ya taba da ya taba Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ya zagi buraka ya kaddara saboda Allah ya girmama ka kuma ya girmama shi a a cikin alqur'ani to jibril alaihi salam shine abokin da ya Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiya da haka yace rakiban إلى القدس على دار البراك راكبا راكبا الحالي شنا mai hawan wannan ban wannan buraka a cikin wannan rihla da sun kai ta Isra'i kamar yadda riwaya Tayalisi take shirye suwa daga hadisin Hudayfa bin Yaman yace falam yuzai la zaharahu huwa wa jibril da jibril alaihi salam da annabi sallallahu alaihi wasallama basu gushe suna duka da wannan ban wannan buraka jibril shi abgar shi an rike da lekama shi abgare ba shi ka can wannan buraka an ce ni ka ilu kuma shi an rike da raba wanda da haka suka isa wannan baitul maqdis wanda baitul maqdis maqarrul anbiya shine makabbata annabawa da manzon maganga musu ci duk annabawa sun zo wannan dai baitul maqdis gudu a nasarar islam ya kai sarari mafi ya isko wata tawaga ta manyan annabawa suna jira ne suna karɓo ne ya isko annabi ibrahim annabi musa annabi isa da wasu jama'a da yawa daga cikin annabawa alaihi salatu wassalam duka sun taru domin karɓon babban bakon su mai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ya kai ta wannan bayyana matsalin suka haɗu da shi to duka suka yi ittifaki su annabawan akan cewa kai ne jagoran mu kai ne limamin imamul anbiya wal mursalin shi ne da wata babu sallah cikin wannan tashin Allah bai kuma da haka ya shiga gaba ya ba su sallah wanda yana nuna fifiko da daraja da girma na annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara masa wasila da fasiha wannan isra'i da mi'raji tafiya ce wanda Allah madaukakin sarki wato ya yi da annabi ne domin sanci masa damuwa dan daidai lokacin da ya dawo da sahifa ya shiga cikin damuwa farsha sun tsangwame shi to dan Allah sai da wannan damuwar sai da Isra'il da Iraki da shi kuma ta zama ibra abin lura zama abu da hankali shari'a da rahama ga masu imani wato wa'an sun halar da tare shi summa ala wato bayan an kare Isra'il da yake Isra'il zuwa ne masallacin wasan baitul maqdis to bayan ya kare sai ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan masallaci na akaba sai ya daukaka ila samai sai ya sama daga bayan an yi isra'i to sai kuma mi'raji yanzu ya fara mi'raji dama mi'raji kalak kalak mataki wanda ake ta kawo a hausa shi ne mi'raji da haka sai aka yi mi'raji da shi ila samai ma'abu jibrilu jibrilu alaihi salam yana tare da shi to malamai suna sabani a an kai mi'raji da shi amma dai kawai da suka yi dauka an ce wata tsoron da an kaza mai wanda ake kira mirka mirka matattaki dalak-dalak aka azamai mataki guda na zinariya guda na azurfa aka azamai tsoron garin nan bai da mutum sai ta kayan har zuwa ƙararin samani. To da suna kai sama tattattaha. Jibrilu alaihi salam sai ya tsawon a da sama wani take. Masu jiya sun shiga sama akwai tambara. Sama kullum take da ƙohohi sai an nemi izini. Ba a shigar ta babu izini. Da haka Jibrilu alaihi salam ya tsawon da ƙoha yana neman izini daga kazin samani mai gadin sama ta farko. kowace ta magana da masu gadi sai ya neme shi ya bude mai fantasta albara sai ya neme ya bude mishi koma wannan yana nuna ma sama tana da kohoji kamar yadda hadisai suka tabbata cewa sama ta farko kawai tana da mai gadi sunansa ismail shi wannan mai gadi mala'ika suna ne ismail ƙarƙashi ne akwai runduna ta mala'iku dubu goma sha biyu wanda kowane mala'ika cikin waɗanda dubu goma sha biyu babban komanda ne wanda ƙarƙashin da shi ma yana da wasu dubu goma sha biyu ƙarƙashi waɗanda su an masu gane su sama da farko kuma yadda al'imamu zai haƙi ya fitar da hadisi shi kuma imamu sabara ne ke bai ne dai musaffuna alfa mala'ika kowane guda mala'ika dubu saba'in ba dubu goma sha biyu ba dubu saba'in a ƙarƙashi sannan ma a kulle malakin junduhu ne aka alƙi sannan kowane mala'ika shi ma na tashi runduna ke bantatta wato ne aka alƙi dubu da su ke kula da samsarar samaniya da haka ba haka ɗaya za a zuwa sama a shiga ba akwai ƙofa ko jibrilu da shiga sai ya ƙwanƙwasa jibril alaihi salam biyar kai bakin ƙofa sai ya ƙwanƙwasa sannan a buɗe shi lahu ya kulu wato jibril alaihi salam yana cewa da ku ga mai gadin khazin sama'i kenan yana ce mishi wato mujiban wato suna mai karɓa ma alkhazi wato shi mai gadin iz qila lahu wato lokacin da shi mai gadin yake tambayar sa daga bakin bayan sun ba su ko haba ko haba ya kwankwasa sai ce mai manza manzan lazina haka ya ce wane ne yake jibrilu to wa aka tare da kai ya ce ba shi ke shi ba wani na aka tare da kai sai jibrilu ya ba shi amsa muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mai shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ne aka tare da manzo allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye al-imam bukhari da muslim sun fitar da hadisi da wadansu daga ashabu siha da sunan duka sun fitar da wannan hadisi ingantacce ya fi zama ya zama mutawatir cewa manzo Allah sallallahu ya ce in talaqna hatta atayna sama'a dunya sai muka tashi daga masallacin baitul maqdis muka tafi har muka kai sama ta farko fasta ta hajji sai jibril ya kwamfasa ta kila man haza sai aka ce me wane ne qala jibril ka ji adamu da haka tambaye ka wane ne kaka ce ni ne ai ita ce ni ne ba ba dole ya gane mu ne ka da haka daga cikin adamu ka kula da shi cewa ka faɗi sunan ka ce wanda na kaka ce ai ni na wai ya san ko wannan a ka ce ni na wani in ba so kake sai ka yi wani da lafazin ni na to ka ce ni na wani shi ne ya ce jibrilu kila sai aka ce wa mamma aka wane ne aka yarda kai ala muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada wasu wadatu da haka ba sai aka yi mai tambaya wa karfin da ilai shin an aika mai an ba shi dama shi taho dan in babu dama babu ba a shiga ai hal tuliba ilaihi lil uruji shin an nemi shi ta ko shi ko sana dan in ba a ba shi wannan dama ba a ba shi ala na'am tuliba shi an ba shi dama قال ففتح لنا يتفي يطلب إيمان يبكي فرح حبل إلى الملك يبكي ملائكة دنيا فيش دون ولا ملائكة لا تفهمين السلطة على محمد صلى الله عليه وسلم دي ملائكة سكي مرة برش سنتي مرحبا مرحبا بي ولا نعم المجيب يا ومنا مرة برش ما لم يرد وانت الإمام البخاري أكتب يبكي فرق لك أبي جولي يبني لي حتى أتى السماء الدنيا تيري يسجد سما تبركو فاستفتح يقوم فتقيل من هذا أكتشني وانيني قال جبريل يبكي جبريل لي إلى وهم معك أكتشني واحد يركبين قال محمد إلى وقد أرسل إليه أكتشي أنا أيكم متى قال نعم إلى مرحبا به فنعم المجيب ثم تلاقى مع الأنبياء وكل واحد لدى ثمان ثم تلاقى فأن النبي صلى الله عليه وسلم يحف مع الأنبياء تارة النبوة عليه الصلاة والسلام النبوة قال يا عبد الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ويقوم أدوار الشمس أهل الثمانية النبي آدم النبي إدريس النبي هارون النبي موسى النبي يحيى النبي عيسى النبي يوسف النبي إبراهيم عليه السلام هو الذي يصير مرة ثم تلقى مع الأنبياء سيحدث النبوة أكثر من قرابة في السماوات السبع وكل واحد هو الذي يكشف النبوة من لدى سماء يا حدود الشيء أو تسمى لكسن سماء أن أن جاز النبوة سماء تقي النبوة الذي حدوها رسول الله هجي فأكو هو السماء يا حدود النبوة دون سليمان حقيقي kaga tafiya ce wasu an ka shirya wa Allah sallallahu alaihi wasallam don nuna izza da buwaya da nuna tsakin da ke da girmani an aje annaba ko ta sama domin su yi mara da shi ko wata sama zai haɗu da annabi guda in ba sama da biyu ba zai haɗu da annabi annabi isa da annabi yahaya al-imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihin sa marfu'an annabi ya ce fa idza ana bi adama muna shiga sama ta farko bayan an buɗe mana sai ga dai annabi adam alaihi salam kaga da yake shi a kuban kowa da shi a sama da farko shi ya fara karbo ne yayi mara da shi yake ba harayi yayi min mara wa ali bi khair yayi min addu'a ta alkhair thumma urida bina ila as-sama'i ath-thani na ga yake bayan mun mutu sama da farko sannan an ka taka da mu muka tafi sama ta biyu fastaftaha jibril alaihi salam da muka zo sama ta biyu ita ma Jibril alaihi salam ya kwambata. Fakila man anta aka ce mishi wane ne kai ala Jibril sai ce Jibril na. Ila wa mamma aka aka ce wane ne aka da kai ala yace Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila wa arbu ita ilayhi sai aka ce shan an aika mishi ne ala arbu ita ilayhi sai ce lalle an aika mishi ko ku hala na sai aka mishi. Fa idza ana ibnayil khalati muna shiga sama da biyu sai ga biyan hala biyan yinna wato mun biyan yara biyan kauna isa bin maryam wa yahya bin zakariya isa dan maryam da yahya dan zakariya biyan yara biyan kauna salawatullahi alaihi farahaba suka yi maraba wa da'awa bi khair kuma suka yi mini addu'a alaihi yake kuma arada bi ila sama'i salisa sannan ya taka da ni sama ta uku wasta ta jibrilu jibril ya kwamfata fa kila man anta aka ce mai wane ne kai kala jibril ya ce jibril kila wa mamma aka aka ce wa anta da kai kala ya ce muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam kila wa arzu isa ilaihi aka ce an aiko mai an ba shi damar shi zo kala ya ce arzu isa ilaihi an aika shi fa fi halana sai an ka bude mana fa idza ana bi yusufa sallallahu alaihi wa sallam ada sai ga annabi yusuf alaihi salam إذا هو قد مغطية شكرا المسلمين بيقول إن جاء الذي يوسف نجاء شيء مسلم وانت عن ثلاثة كبيرة مسلم ما يكب شاو الدنيا قبادي أنك كفاجو أنك بشري فرحبا يعني مرة بود علي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فأنا أتتاكى رمو إزوى سمته فاستفتح جبريل جبريل يقوم قطع فقيل أتتي من هذا وانيني ونن قال لك جبريل إلى ومن معك أتتي وأتى لدكي آل محمد صلى الله عليه وسلم آل وقربه إليه يأتي أنا أيكو مي آل يأتي قربه إليه وفتح لنا في أنك قول هنا فإذا أنا بإذنك سيدا من إذنك علينا شجاعة ما تفوقه سيدا الذي إذنك شمسة ما تفوقه فرحب يوم المرعبة ودعا لي بخير من أدعاء الخير ثم عرض بنا إلى السماء الخامسة دأب جنان يمك تاكا زوا سما سجيا فاستفتح جميل نماري jibril sai da ya kwankwasa ila aka ce man haza wane ne fa qala jibril sai ce jibril ila aka ce wa umma aka wata da kai qala muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wa qarbu ita ilayhi aka ce an aika mai qala qarbu ita ilayhi fa futiha lana sai aka bude muna fa idza ana bi harun alaihi salam sai ga shi ne ga annabi harun alaihi salam farhaba yayi maraba da wada'ali bi khair yayi min addu'a alkhair ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فأنا أتتاكى لهم إزواء السماء الشدة فاستفتح جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام يبقى انقصى ila aka ce man haza wane ne wannan qala jibril ila wa mamma aka aka ce wa an tare da kai qala muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila wa qarbu ilayhi aka ce an aika bai qala yake qarbu ilayhi fa futiha lana sai aka bude mana fa ina fa idza ana bi musa alaihi salam sai ga annabi musa alaihi salam a cikin sama da shidda farhaba sai nin maraba wada ali khair ne nin addu'a alkhair ثم عرج بنا إلى السماء السابعة سألنا أتكاكا لمن أنا كيف سمع الضوء فاستفتح جبريل جبريل عليه السلام يبهم مزا فقيل أكا في من هذا وانيني ونن قال يكي جبريل إلى ومن أكا قال يكي محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقرب جدت إليه أكا في آن أيكا نشي قال يكي قرب جدت إليه وفتح لنا لأكبوء من فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسلما زهرا كور نزو سما تبقى sai na gaza annabi Ibrahim ya jingina kai ne ilal baitul ma'mur zuwa ga ɗakin da ake ce ma baitul ma'mur wani ɗaki ne wanda an ce daidai ɗakin Ka'aba ne in a dan a sauko shi ne yana saukowa daidai ɗakin Ka'aba yadda ɗakin Ka'aba yake tsakiyar duniya haka shi kuma al-baitul ma'mur yake tsakiyar sammai yace wa idza huwa yadkhulu kullu yawmin sabuna alfa wannan ɗaki na albaikul ma'amun kullum mala'ika dubu saba'in ka shiga ne la ya rubu da ilai kuma ba su dawo a zuwa gare shi wato in sun ka shiga sun ka yi ɗawaki ne za su koma su koma shiga layi na mala'iku wasu na nan suna biyan layi su ma dubu saba'in to na farko da sun ka yi ba za a kewaye ba har duniya ta shi saboda yawan mala'ikun Allah ba wata halitta wadda sai yawan mala'iku Allah yana da runduna ta mala'ika wacce ba ta da sabuwa ba ta da adadi. Al-Imam al-Bukhari a cikin sahihin sa shi ma ya kawo hadisin haɗuwar Allah sallallahu alaihi wasallama wato da annabawa farawa da annabi Adam alaihi salam a sama ta farko a sama ta biyu kuma ya haɗu da Ibn Khala annabi Yahya da annabi Isa sama ta uku ya kawo annabi Yusuf alaihi salam a sama ta hudu annabi Idris أسامة بيار النبي هارون أسامة شدة النبي موسى عليه السلام أسامة بقي وصل النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله كما دو أن النبا يا النبي يسوع عليه السلام زي سلم غريس كما سكر مش سلم سي منا مرابا da ɗa na gari ko kuma muna maraba da annabi na gari mutumin kirki suna sufanta shi da sifofi masu kyawu bayan an wuce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai summa ala limustawan qad sami'a sarif al-aqlam bima qad waqa yace summa ala sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sama ya bakwai ya yi sama ala ya daukaka limustawan sai da ya kai wata mustawa wani mataki wani matsayi wanda wannan matsayin da ya wuce sammai bakwai qad sami'a sami'a tarif al-aklam annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin ismiya ta alqalami ta alqalum man qudra suna rubutun maqadiru na halittu tarif al-aklam yana jin ismiya alqalami da kan kana rubutu kana ji alqalami yana kiskis bisa allo ko bisa takarda don haka annabi sai da kai matsayi matakin wurin da yana jin inda ake rubutu na wato alƙaluma suna rubutu suna daga abin da almala'ikatul katibuna wato suke rubutawa na hukunci hukuncen Allah da wahayin Allah da abin da Allah yake bada umarni na rubuta bima kad waqa'a suna rubuta abin da ya tabbata abin da afkuwa sai ya faru da mashi'a Allah da abin da zai faruwa har duniya ta tashi wato mala'iku suna aiki ne na rubutu wannan shi ne babban ofishin mala'iku inda suke rubutun duk abin da zai faruwa a cikin duniya waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi izinin a rubuta suna rubutuwa ne daga lauhul mahfuz hadisi ya tabbata wanda Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito shi a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yake summa urida hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam kaga hadisi na yau yace sai an ka taka da ni sama bayan mun muka sammai ba muka ci gaba da tafiya har sai da ni kai wani mataki ni kai wani mustawa wanda ina jin sarifal aslani sautin alƙalumma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai matakin da jibrilu bai kai nan ba jibrilu alaihi salamu bai isa wannan mutawar da ake jin sarifal aslani ba a annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya bar jibrilu nan sama ta bakwai bai wuce da shi har ya kai mustawa ba wasu hadisi zafi muntaha ko daga nan ya tsaya kamar yadda za mu jiya cikin hadisai masu zuwa duka waɗanda za su ƙara mana bayani su fayyace muna yadda isra'il wato da mi'rajin suka faru yace sun madana sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kusata fakan Allah ya ƙara kusanci ya ƙara samun buluri da kusanci hatta ra'al ilaha bi aini har ya kai matakin da ba wani ɗan adam wanda ya taɓa kaiwa wani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ga allah maɗaukacin sarki rubu ya ta maka gani cikakke wanda la ya shuhu shakkun ba wani kokonto da ke garwaiwa da wannan gani da yawa allah kuma ya ƙara tauhidi don ka aza gani na maholki ko gani na zuciya ya ce bai ainihi da igiya sai yadda allah maɗaukacin sarki bisa ga mafi cika yadda ake gani yadda Allah madaukakin sarki bi aini ra'asi da ijiyar kai wa ba'da isra'il urujun lisama hatta ra'an nabi rabban kallama min ghairi kaifin wal hisarin wa tarak alayhi khamsan ba'da 50 to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka sama hatta ra'an nabi rabban har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji kallama kuma yayi magana da shi bi aini ra'si wasu malamai suka ce a'a bi aini kalbi ba bi aini ra'si ba bi aini kalbi da ijiyar zuciya sai saboda hadisin muslim ya ce bi fu'adi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da zuciya sai marratayn so amma dai ba'alin malamai masu tahqiqin ilimi suka ce wal muqdaru annahu ra'ahu ala akmali ma yakunu min ru'yati ya gane shi bisa ga mafi cikat wato abin da yake kasancewa na kai ya gane shi da idanu na na na kai dan shi imam al-iraqi kaulin da yake a kai ne na cewa ya gane shi da idanunsa min ghairi wasiqati yayi magana da shi ba tare da wasiqa ba yace mukhatiba suna magana da shi shifahan waton babu wata shi amma na shifahan kamar dai karin magana ne da hausawa suke cewa baka da baka yayi magana da shi yayi magana da shi baka da baka kaga da da farko ai jibrilu ka dauko wahayi shi kawo mai Allah ya ce kaza Allah ya ce to yanzu Allah yana magana da shi baka da baka shifahan shine bi ainihi mukhatiban shifahan ko mukhataba aka ce mukhatabar alhali ne shina wanda ake magana da shi mukhatabar da nan shina yawa bi fathi qas mukhatabar alhali ne shina wanda Allah ya magana da shi ko mukhatabar shina magana da Allah hali na daga fa'ilin ra'a shibahan mushafa hakan bila wasiqa aw halahu Allah madaukakin sarki cikin maganganun da yawa annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sai yi masa wahayi subhanahu ma auha au halahu subhanahu ma auha kaga wannan ibhami ne tafsir ne saboda ya nuna ma girman tattaunawa da girman munajat da girman maganganun da suka gudana tsakanin Allah da manzo ne babban bako ne yace au halahu ma auha Allah madaukakin sarki yawa annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wahayi wahayi mai girma wannan kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu da Allah kaga ya kawo da sun malana ya samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ana magana ne kusanci na ɗaukaka kusanci na riz'a kusanci na martaba da daraja amma ba kusanci na makani ba Allah madaukakin sarki la makani ba duk inda ya so shiga na da manzo ne zai shiga na da shi da ya tashi ganawa da annabi Musa alaihi salam ina ya gana da shi dole ina nan kasa kaga ni dai ta gana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai gana da shi sama duk inda yake so ya gana da bawa zai gana da shi saboda ni Allah la makana la alqali iyab rahimahullah ta'ala ya ce i'lam anna ma waqa ta san cewa abin da ya faru na jinki na kusanci na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da na ya kusanta ga Allah madaukakin sarki mahi yawan malaman tafsiri ma ta fi da na fada da ladin nan annabi ya kusanta ne ga jibril alaihi salam to duk dai wanda ya fassara kusancin Allah zuwa ga annabi ko kusancin annabi zuwa ga Allah to falai da jibril ba kusanci ne na wuri kamar mutum da mutum ba har aka ce ya faka na ƙara ƙausai ne na ba kusanci ne na makami ko kurmi ba a addulu ibanati azamati manzilatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kusanci na nuna girman darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ɗaukakar matsayi ne da martaba ce da hasken ma'arifa na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ganin kudrar Allah na ɗaukacin sarki wannan shi ne to sannan ya ce falata sal wato bayan Allah na ɗaukacin sarki yawa annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa'ayin ma'auha sai ya ce falata sal amma da wannan sirri ne tsakanin Allah da manzonai falatatal don haka ya kai alhuka ɗan ya kai wanda ake magana da shi kada ka yi tambaya amma jara game da tattaunawa da ta gudana tsakanin Allah da babban bako ne babban masoyi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sarihan wai ka bayyana tambaya karara saboda saboda girman tattaunawa sirri ne tsakanin Allah da wannan ganawa da Allah madaukakin sarki da yayi da manzo ne an manzo ne ya gane shi bi aini ra'sihi ita ce al-lahzatul wahida wato wani dan lokaci wata lahaza a cikin wannan tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba tare da jibril jibril bai kai wannan mataki ba bai kai wannan matsayi ba an sa hijabi da aka kai wani mataki sai ya ce ma'anin sallallahu alaihi wasallam ni ba kina ba a bani damar in wuce nan ba kowane wato mala'ika da illa lahu maqamun ma'lum yana da matsayi wanda bai wuce shi da ya kai mataki ne bai wuce wannan shi ya ka'ida da jibril alaihi salam da ya kai wannan mataki da ya ce shi ke nan da gabacin nan da haka shi yanzu kai ka ci gaba da tafiya sai annabi sallallahu alaihi ya kai matakin da inda zai ga Allah madaukakin sarki wanda ba a ba wani ɗan adam wannan matsayi ba in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai fada Allah madaukakin sarki wato an kai wani mataki wanda ba zamani ba lokaci a wani wani matsayi na ya shiga da wani mataki wanda ba a maganar zamani ba a maganar makami a wannan wuri bal amru akbaru min zalika sammai bakwai gaba ɗayan cewa an ka yi su kai komi ba ɗin ana magana kursi kursi na Allah wanda kursi za mu kuma tashi da kujera a ragan mulki to kursi shi ma ba komi shi ne ana magana al'arshi wata a kursi yi kusa samawa ta wala kursiyin Allah ɗayan ka ce ya yalwanci sammai da ƙarfi hadisi ya tuwo ce masu samawa su sabbu bil kursi illa ta halƙatin fi arzin falati sammai bakwai duka a dunkule sun sammai bakwai gaba ɗaya ya an ka ɗauko su duka ya an ka kaɗa su cikin kursi wanda za mu kwatanta shi da kujera ta mulkin Allah to kamar ka ɗauki zobe ne ka kaɗa a cikin dokar daji daji ya kusa an kaɗa zobe to haka nan kursiyin Allah shi ke ana magana sammai da to shi kuma al'arshi ne ana magana al'arshi shi kuma haka an matsayin kursi kursi na da shi da sammai bakwai sai a dunkule su gaba ɗaya a kaɗa cikin al'arshi su ma wasu wuce a ɗauki zobe a kaɗa cikin dokar daji wannan wato ganawa da Allah mutum sarki da annabi ne sallallahu alaihi wa sallama mas'ala ce khilafiya tsakanin malamai wasu malamai sun kai akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah mutum sarki bi ainai ra'atihi kamar yadda shi alƙali ya yi wasu jumhuru na malamai suka tafi akan cewa bai gane ba suka kan hujja da hadisin bukhari an masruki masruku yace qultu li aisha na ce ma aisha radiyallahu anha ya ummata ya ce uwata hal ra'a muhammadun sallallahu alaihi wa sallam rabbahu shin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangiji ne fa qalat laqad qatta sha'ri min sai da aisha da la'asar ce wallahi duk ka ta gashi gida gaba ɗaya ya kashi saboda magana kada ka yi kacce annabi muhammad ya ga ubangiji aina an ga min salatin ta ce ina kai ina wasu abubuwa guda uku man haddasa ka unna faƙar kazara duk wanda ya baka labari da abubuwan nan guda uku to ya faɗa na ƙarya man haddasa ka anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ra'a rabbahu faƙar sai da Aisha radiyallahu anha ta ce duk wanda ya baka labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji ne ya faɗa maka ƙarya kuma qara'at annan ta karanta la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful hakim shi Allah ya ce kannai ba su da ka wannan ijtihadin kane take faɗa ta ce wa ma kana li bashari an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab min wara'i hijab kaji na dai da cewa man haddasaka duk wanda ya baka labarin annahu ya'lamu ma fi ghadin duk wanda ya baka labarin ya ce gobe ga abin da zai faruwa kaga wajen dabbobin kaza ya ya faɗa ma ya ce gobe kaza za a yi to bakar kaza ba ya faɗa ma ƙarya sun makara a sa'an ta karanta aya da cewa ma ta dubi na sun ma za ta kai da fada ba wata rayuwa da ta san ni za ta aikata gobe sannan ta ce na uku ومن حدث حدثك أنه كتم فقد كتم duk wanda ya baka labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani abu na wahayi to fakar ka ga shi na ga kariya kuma kara afta annan ta karanta ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan babban manzo ka iyar da abin da aka is wato so ka zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka ita ce walakinnahu a Jibril alaihi salamu fi suratihi marratayn sai tace duk wasu ayoyi da kika gani ana cewa annabi ya ga Allah ma'ana sai Jibril ne ya gani Jibril ne alaihi salamu ya gani a cikin sura sai so biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Jibril ya ta Allah ya halice shi da farko da ya gani shi ya ce sura sai sai ka kai ne fara rubewa ya ga duk ya rufe duniya yana da ke 600 wannan shi ne abin da sai da Aisha radiyallahu anha kuma hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari sannan sahihul muslim shi ma masru har yanzu irin wannan hadisin yace kuntu muttaqi'a inda Aisha na kasance ina jinkire wajen Aisha fa qalat sai tace mini ya aba Aisha ya kai baba Aisha man takallama bi wahidatin min inna faqad azama ala Allah duk wanda kace yana magana abubuwa guda uku babban ƙarya ta yawa Allah. Kulku ma hunna sai ya ce waɗanda maganganu guda uku ƙala ta ce man za'ama duk wanda ya riya anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah duk wanda ke riya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji ne fakar a azam Allah ne ce ta hakika ya girma mata ƙarya ƙaran ƙarya ga Allah ne. Ƙala masruku ya ce wa kuntu muttaki'an na kasance ina jinkire fadilatu sai kai zaune. Da kuntu sai ya ce ya ummul mu'minina an zai ya ce uwan muminai dan jirani wala ta ujiri ne kacce min garaji kacce min gaugawa alam ya kuli lahu shin ba Allah ya ce wala kadra ahu bil ufukil mubin nan ya ga Allah bil ufukil mubin kuma can wata aya Allah ya ce wala kadra ahu nazlatal ukhra kenan annan sallallahu ya ga Allah gashi ya ce wala kadra ahu nazlatal ukhra faqalat sai Aisha ta ce ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala an zalika rasulullah sai Aisha ta ce ni awwarko daga cikin wannan al'umma wanda ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inna ma huwa jibril yace wannan gani ai jibril ne gani lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hadhihi al-marrah yace jibril ban taba gani ne bisa ga surar da Allah ya halicce shi duk da kawo wahayi zai zo ne da sifar wani dan adam amma bai taho min da sura sai in ba waɗannan marhuri guda biyu ba ra'aytuhu munhadiqan min as-samai wata rana na gane shi yana saukowa daga sama saddan izamu khalqihi ma bayna as-samai ila al-ard girman halitta sai gaba ɗaya ya mamaye ya rufe sammai da kasai gaba ɗaya ya rufe duniya faqalat sannan Aisha ta ce mai awalan tasma anna Allah ya kulu shin ba kaji Allah yana cewa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar Allah gani ba shi da su idanu ba su iya gani awalan tasma anna Allah ya kulu ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhiya bi iznihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim da haka ba a ganin Allah faqala sai ta ce wa man za'ala duk wanda ya riya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kama shay'an ya koyi wani abu min kitabillahi kada azam ala Allah al-kirim hakika ya zama mata karan ƙarya da Allah wallahu yaqulu Allah yana cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata qala sai da Aisha tace wa man za'ama duk wanda ya riya annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin duk wanda kace ma wai zai baka labarin abin da zai faru gobe kada azam ala Allah al-kirim ya karanta ƙarya ga Allah والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله sannan ya ce kai hadisi mafi bayyana wanda jumhurin malamai suke kawo hujja da shi shi ma dai hadisin musulmi an abi zarar rifari ya ce na tambayi manzo Allah su a san halar aika rabbaka shi ta ga ubangijin ka ala sai ce nuru an na arawa shi ma ga hadisin yana da ruwayoyi daban-daban ruwayar musulmi sai ce nurun ai Allah haske ne an na arahu ta ƙaƙa zangan ne shi kuma yake nuraniyun arahu ga wata riwaya ta musulun abdullahi ibn shaqiqi qultu li abi zarr law ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la lafa'al abdullahi ibn shaqiqi yace inda Allah ya kaddare ni in ga annabi sallallahu alaihi wasallam da na tantance shi qala sai yace an aisha in kunta tafalu me yasa kun tambaye shi halal ala ce kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbak ina son dai in tambaye shi shin ya ga ubangiji ne ala abu zar abu zar yace karta al ai na tambaye shi fa qala sai yace la ra'aitu nura wannan shi an ra'ayin sai da Aisha radiyallahu anha da wasu daga cikin sahabbai irin su Abu Zar amma Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yace ra'ahu bi aini Abdullah bin Abbas yace Allah maɗauki wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji bi aini da ijjar shi kuma hadawu yace ra'ahu bi qalbi abul ali yace ra'ahu bi fuadi ya ga shi da zuciya ne ibn ishaq yace abdullahi bin umar ya aika wa abdullahi bin abbas yace a tambayo mai hal ra'a muhammadu rabbahu shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji dai fa qala na'am yace awo da haka matsala ce wadda ana tsakanin tsakanin sahabbai wasu sahabbai sun bi ra'ayin sai ra'ayin sai rabi Allah ba'ana wasu sahabbai sun bi ra'ayin Abdullahi bin Abbas da haka al-Imam al-Qadi Iyad yace wal ashharu annahu ra'a rabbahu bi 'ainihi yace mai shahara cewa ya ga ubangiji wato da ijja yace saboda Allah subhanahu wa sarki ya ce da Annabi Musa bil kalami da magana yayi magana da shi ya ce da Annabi Ibrahim alaihi salamu bil khulla zama ba da ɗayan Allah khalilullah da wa muhammadan bin ru'yat shi kuma ya ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bin ru'yat ya ce afa afa tumaruna ku alama yara wala qad ra'ahu nablatan ukhra abul fath razi da abul layth samarqandi sun kawo hikaya daga ka'ab yace abdullahi ibn harith ya yi riwaya yace ibn abbas da shi da ka'ab sun ka haɗu ibn abbas yace mu banu hashim muna cewa inna muhammadan qadara rabbahu marratayn abdullahi bin abbas ya ce mu banu hashim mun dai akan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji ne har so biyu fakabbara ka'abun hatta jawa bakul jibal ka'abun yayi kabbara sai da duwatsu sun ka amsa sannan abdullahi bin abbas ya ce inna allaha qasama ru'yatahu wa kalamahu bayna muhammadin wa isa Allah madaukakin sarki ya raba gani ne da magana sai tsakanin annabi Muhammad da annabi Musa. Fakar lamahu Musa wa ra'ahu Muhammad. Annabi Musa ya yi magana da shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gane shi da kalbi da zuciyarsa. Da haka ko Abu Zarrin ga wasu tafsiri a cikin wani tafsiri yana cewa annabi wa rabbu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji. Sannan akwai riwayar Malik an Mu'adh an Nabi sallallahu alaihi wasallama qala ra'aytu rabbi na ga ubangiji. da haka wannan matsala ce wato ta sabani daga cikin wato malamai wajen fassara wato waɗannan ayoyi wasu sun kai akan cewa ra'ahu bi ainai ra'asihi kamar irin su abul hasan ali ibn isma'il al-ash'ari wa jama'atun min ashabi aqida ash'ariyya al-imam al-ash'ari ya ce akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rabbahu bi basari ya ga ubangiji ne da idanu ne wa ainai ra'asi da idanun kai ne yace kullu ayatin utiya hana biyu min al-anbiya faqad utiya mithla hana biyu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk wata aya da aka ba wani ba annabi daga cikin annabawa to faqad utiya mithla hana biyu hakika an ba annabi mu'in sannan wa kusa min bainihim bi tafsiri sannan tsakanin su an keɓance shi da fifikon gani da haka alƙali ya a ƙarshen magana ya ce wal haqqul ladzi lam tara azu gaskiyar da babu wata kwana-kwana babu wata gargama a cikinta an na ruya da huta ala duk duniya ta idan cewa ganin Allah duk nasoshi suna nuna cewa ganin Allah madaukakin sarki abu ne mai zuwa a hankali a hankalce hankali bai kore cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah madaukakin sarki yace dalili kuma shi ne roƙon da annabi Musa alaihi salam ya yi yawa arini an zo inda bai halarta shi annabin Allah ya fi kowa ilimi da haka annabin Allah bai tambaya abin da bai halarta Allah shi na ce muhalun an yi hala na biyu ma ya zuwa Allah baiwa annabin Allah shi shi jahilci abin da ya halarta ga Allah da haka ya yi roƙon abin da yake halal sai dai Allah maɗaukakin sarki bai ba shi dama ba. Sai Allah ya ce mai lan tarani. Kai ba za ka iya ɗaukar ka gani ni ba. Matsayinka bai kai ba. Wannan ta ke banta ga daraja ce ke bantanta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka wato ganin Allah maɗaukakin sarki da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ba wani abu ne mustahili ba. Abu ne wanda yake mai ɗaukuwa don haka al'imamun alfadiyya ya tafi a kan ra'ayin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi fita cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda wato al'imamu al'ashari yadda ya kai ahawo da kuma abdullahi bin abbas ya ce ya ga magana ta malik bin anas ya ce abinda ya sa ba a ganin Allah gaba ɗaya a duniya mutane ba su gani ne saboda Allah wanzacce la yural baqi bil hali su mutane idanun ƙararru ne da haka la yural baqi bil hali yace amma an ka zo lahira an ka ba su idanu waɗanda an baƙiya yuriyal baqi bil baqi da haka alƙali ya yace wannan magana ce mai kyau kuma magana ce wanda ke nuna ba mustahili ne a ga Allah ba da haka in Allah ya sanya ma annabi ne wato wannan uwa ta gani ne da haka ba abin mamaki ne ba ya ga Allah madaukakin sarki da haka wato Allah madaukakin sarki ya ba annabi ne sallallahu alaihi sallama wannan daraja da keɓance shi daga nan duba da yanayin lokaci ina da za mu tsaya a nan saboda karatu har yanzu yana da أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك